والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin komai da komai gaba ɗaya wanda ya sake kaddara haɗuwarmu a wannan safiya ta ranar lahadi sha hudu ga watan almuharram shekara ta dubu da ɗari hudu da talatin daidai da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga birnin makka zuwa madina wanda ya yi dace da sha ɗaya ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da tara da aihuwar annabi isa alaihi salam lokaci ne wanda muka saba gabatar da darasi takaitacce daga cikin wannan littafi na loga mai suna makamatul hariri da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala darasi na jiya mun gama makama ta goma sha hudu kai tsaye insha Allahu ta'ala za mu tashi farkon makama ta goma sha biyar wadda ake kiranta da suna alfaradiyya wadda ta kunshi bayani ne dangane da wata mas'ala ta rabon gado قال المصنف رحمه الله تعالى أخبر الحارث بن همام malam Allah ya ji kansa yake cewa haris ɗan hammam ya ba da labari ƙala ya ce a riktu za ta lailatin halikatil jilbab na rashi bacci a wani dare wanda yake mai baƙin launi na tufafi mai tsananin baƙi na launi na tufafi lafazin halika ismu fa'il ne min al-hulk al-hulk shine wato abu wanda yake baki lut an gane ko kar mu manta ga littafi na imawa na imamu shafi'i wanda dan sharhi ne takaitacce akan muwadda ta imamu malik tanwirul hawalik al-hawalik jam'i ne na halik halikatil jilbab mai tsananin baki launi na tufafi aljilbab ita ce doguwar riga daga sama har ƙasa jam'unsa shine jalabib yudunina alaihinna min jalabibihin hamiyatin rababi wato dare wanda yake mai zubar wato gilgije arrabab wato shine gilgije mai zubar da ruwa wala araka sabbin da anil babi ya ce wane rashin baccin mai bege wanda aka kore shi daga kofar masoyiyarsa wa muniya aka jarrabe shi bi saddil ahbab da bijirewar wato masoya a saddu wannan masdar ne na sadda ya suddu sai ka ce saddan ga ya can wa saddun an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah an gane ko sadda sai ka ce saddan ko kuma sadda sai ka ce sududan wannan kenan in shi da kan shi ne ya karkace ra'aitul munafiki ne ya sudduna anka sududa idan ko shi ya kautar da wani kenan sai ka ce sadda saddan ya kautar da wani daga kan tafarki na daidai wato kautarwa in kuma shi da kan shi ne ya karkace sai ka ce sadda sududan yace wane yake cewa wane rashin baccin mai bege da aka kore shi daga kofar gidan masoya wamuniya aka jarrabe shi bi saddil ahbabi wato da bujirewar masoya falam tazalil afkaru yake cewa tunace tunace bata gushe ba ya hijina hammi wato suna binciko min da bakin ciki na da bacin rai an gane ko wai tunani bai gushe ba na binciko masa dukkan wani bakin ciki wa yujlina fil wasawisi wahami suna yawuta tunanina a cikin wasiwasi lafazin alwaham shine kuskure amma ma'anarsa a nan tunani hatta tamannaitu har na yi guri limabazi ma'anaitu saboda ƙunar abinda na yi gogaggeniya da shi na wahala lafazin anaitu ma'akuzun ne min al'ana al'ana ita ce wahala ya ce har na yi gurin an urzaka samiran min alfubala wato shine a azurta ni da abokin hira ta dare daga cikin mutane waɗanda suke masu daraja lafazin alfubala jam'i ne na fadil kamar yadda alim sai ka ce al'ulama li yuqassira qula lailatin laila dan ya takaita min tsawon dare na wanda yake mai tsananin duhu faman qabatu munyati yake cewa guri na bai cika ba lafazin alqaba yana ɗaukan ma'anar al'itimam kamar yadda muka yi bayani a darasi na jiya fa'iza ƙabaitun manasikakum ai fa'iza a tumamtun manasikakum faman ƙabat munyat ya ce guri na bai cika ba wala ugumegutu mukulati yake ce wala ugumebat faman ƙabat munyati wato guri na bai cika ba wala ugumebat mukulati ƙwayar idona yace ba ta rintsa ba hatta ƙara albaba ƙari'un har sai da aka kai wani mai ƙwanƙwasa ƙofa ya ƙwanƙwasa ƙofa lahu sautul khashi'un yana da murya wadda take ƙasa-ƙasa an gane ku yana da murya wadda take mai rauni faƙultu fi nafsi sai na faɗa a cikin zuciyata na ce la'alla gharsat tamanni qad athmara takan iya yiwuwa da shan guri wato hakika ya yi ɗaya walailal hazzi kada a kamara watakila dare wanda yake na rabo wato hakika ya haskaka fana habutu ilaihi ajilana sai na zabura zuwa wannan bako ajilana halin ina mai gaggawa wa qultu sai na faɗa na ce mani ɓarikul ana wane ne ke huda a irin wannan lokaci lafazin abbarik duk abin da ke zauwa a cikin dare shine abbarik kamar yadda ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ambaci tauraro da cewa abbarik wasama'i wabbarik wa ma adraka mabbarik annajmu thaqib wa qultu sai na ce mani barik wane ne ke zauwa al'ana a wannan lokaci ma'ana cikin dare don haka kar mu manta akwai hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi hani dangane da duk mutumin da ya faku daga iyalansa manzon Allah ya ce wala yaqruquhum laylan kar ya zo musu a cikin dare in har ba su san da zawwar shi ba domin illar kasancewar dan karkamaye su karkamamaye su idan ka ya nuna maka wani abin ki wato rabuwa ta auku faƙala shi wannan baƙo mutum sai yake cewa garibun ni baƙo ne an gane ko ai ana garibun ni baƙo ne a jannahun lailu wanda dare wato ya duhunta gare shi a jannahun lailu wanda dare ya masa an gane ko falamma janna alaihin lailu ra'a kaukaban ƙala haza rabbi shine yace a jannahun lailu wanda dare ya masa wa gashiya hussailu wato zubar ruwa ta ruho masa wa ya bigili iwa'a yana neman wato wurin kwanci al'iwa wato shine taro jiki min awa yi'uwi sai ka ce iwa'an ga ya can iza awal fitiyatu ilal kahaf wa ya bigili iwa'a wato yana neman masauki na gairu ba wani abu ba wannan kadai yake bukata a rayuwarsa wa iza ashara idan ya wayi gari qaddama saira wato sai ya gabatar da tafiyarsa wa iza ashara idan ya kai lokacin asuba domin lafazin as-suhur shine lokaci na asuba as-sahur abincin da ake ci wato a lokacin asuba idan ka ce ashara ai dakhala fi suhur ya shiga lokaci wanda yake na asuba wa iza ashara idan ya kai asuba qaddama saira zai gabatar da tafiyarsa qala yake cewa falamma dalla shu'a'uhu ala shamsi lokacin da wanjinsa yayi nuni ga ranarsa cewa ta kusa hudowa ashu'a shine wato wanji wanda yake na rana haske wanda take watsowa lokacin da ta dungu tana nihin hudowa wanan ma'unwanuhu bi sirri ɗursihi yake cewa adireshinsa alamarsa wanamma ta ba da labari bi sirri ɗursihi wato da asirin da ke ɓoye a cikin takaddarsa an gane ko menene ya lakanci cewa ya fahimci cewa lalle wannan mutum ne wanda yake mai fasaha a irin kalmomin da mai da a nan ya ce alimtu sai na yi sanin anna musamaratahu cewa kwashe tsawon dare tare da shi don hira gulmun ya ce riba ne musamara wato shine ku haɗu ku zauna kuna hira tsawon daren ku domin asabar ita ce hira wadda take ta cikin dare kamar yadda bayani ya gabata da ashahida a kansa faɗar ubangiji tabaraka wa ta'ala samiran tahajurun yake cewa anna musamaratahu lalle wato kwashe dare don hira tare da shi gulmun wato riba ce wa musaharatahu wato rashin bacci tare da shi nu'umun yace ni'ima ce fafatahatul baba bibtisamin yake cewa sai na bude kofa wato tare da mulmushi wa qultu dukhuluha bi salamin nace ku shigo tare da sallama ma'ana shigo tare da aminci fadakhala shakhsun wani mutum sai ya shigo kad hanaddaru sa'adatahu wato haƙiƙa zamani ya tankwara kasausawarsa abinda ake cewa sa'ada ita ce goron mashi an gane ko goron mashi ita ce a hausa ake ce mata kasausawa kada hana daharu hakika zamani ya tankwara sa'adatahu goron mashinsa ko kuma ka ce kasausawarsa wa ballala laqabru burdatahu wato digar ruwan sama ta jika burdatahu mayafinsa fahayya bi lisanin abubin sai ya yi gaisuwa da harshe wanda yake mai kaifi irin na takobi abub wato shine takobi wa bayani na azbin da bayani wanda yake daddada me yake kamanta wato kaifin harshe da takobi ma'ana irin fasahar da take tare da shi thumma shakara sannan sai ya yi godiya ala talbiyati sautihi a bisa karɓa ma muryarsa wa a tazara ya ba da hanzari mina ƙuruki dangane da zawwa fi gairi waqtihi ba lokacin zawwa ba an gane ko fadanaituhu sai na kusance shi bil misbahil muttakil da fitila wadda take mai ci wa ta'ammaltuhu ta'ammulal muntakil na lura da shi irin lura ta mai jinjina wanda zai rabe tsakankanin azurfa ta kwarai da wadda take jabi ko zinariya ta kwarai da wadda take kwaralla an gane ko shine sai yake cewa sai na kusance shi bilmisbahil muttaqid da fitila wadda take mai ci wata ammaltuhu na lura da shi ta'ammulal muntakid lura irin ta mai jinjina don rabe abu wanda yake na kwarai da lalatacce fa'alfaituhu shaikhana aba zaidin bila raibin sai na same shi dattijanmu ne abu zaidi na birnin saruja ba tare da wani kokonto wala rajmi gaibin kuma ba tare da wani zato ba an gane ko lafazin rajmi gaib baki ɗayansa abin da ake amfani da shi shine zato domin lafazin arrajmu shine jifa an gane ko algaib wato shine abu wanda yake fakekke a takaice shine wato jifa da wannan zato kawai kamar ubangiji ta'ala da yake hikaya dangane da waɗanda suka kutsa dangane da sanin adadin ashabul kahf ubangiji ta'ala yake cewa sai ya ƙuluna salafatun rabi'uhum kalbuhum wa ya ƙuluna kamsatun wani sadisuhum kalbuhum rajiman bil gaib shi ne sai yake cewa wala rajimi gaibin ba tare da wani zato ba fa ahalaltuhu mahalla man aghfarani bi quswa balab sai na aje shi matsayin mutumin da ya rabautar da ni da mafi nisan abin nema na an gane ko na aje shi matsayin mutumin da ya rabautar da ni bi kusuwa ƙwalabi da mafi nisan abin nema wani ƙalami mutumin da ya ciratar da ni min waƙazil kurabi wato daga mangara ta bakan ciki wato irin mutumin da ya maka irin wannan ya ce matsayin da na aji wannan bako irin matsayin wanda ya min irin wannan abin a zo a gani yake cewa wani kalami wato na ajiye shi matsayin mutumin da ya ciratar da ni min waƙazil kurabi daga mangara wato ta bakkan ciki lafazin alwakzu wato shine mangara ka mangari abu da ƙarfi wato shine alkurab matsayi yake cewa daga mangara ta bakkan ciki ila rauhe ƙwarabi zuwa hutu wanda yake na murna himma akaza sannan sai ya haɗu ya shikula aina yana kai kukan gajiya wa akaztu ni ko sai na haɗu fi kaifa wa aina ƙaƙa daga ina faƙala sai ce abli'ini riƙi yake cewa haɗe mun yauna abinda suke nihi da cewa abli'ini riƙe haɗe mun yauna ma'ana ɗan saurara mun lokaci takaitacce ya ce faƙada a ta'abani ɗariƙi ya ce haƙiƙa hanya ta ta wahaltar da ni tuhu sai na zace shi mustabdinan wato mai ciwon ciki ne lissagabi saboda tsananin yunwa asagab ita ce yunwa fi yawmin zimas gaba mutakasilan mai kiuya ko kuma ka ce mai kasala lihazar sabab wato saboda wannan sababi ma'ana menene sababin ita ce yunwa fa ahadartuhu ma yuhdaru lidayfil mufaji sai na halarto masa da abin da ake kawo ma baƙo wanda yake mai mamaya fillailid daji a cikin dare wanda yake mai tsananin duhu domin su ba sa rabuwa da abinci wanda za a iya sarrafa shi da maza saboda bako wanda yake mai zauwa kai tsaye wanda koda ya zo insha Allahu ba za a rasa abin da za a ɗauka a bashi bayan ƙaba banki babal muhtashim sai ya takura ya ja da baya irin takurar almuhtashim wanda yake mai hulaku ko kuma ka ce mai kunya an gane ko ihtisham ita ce kunya wa a'raba ya kau da kai irabal bashi irin kau da kan wanda yake koshashe ya ce fasu'utu wannan bimtina'ihi sai na muna na zato dangane da kiyawarsa game da kai hannu cikin wannan abinci da na kawo masa wa ahafa bani hu'ulu iba'ihi jirkitar ɗabi'arsa ya ce sai ta fusata ne da dai ba mutum ba ne ba wanda yake wato mai nuna bakunta mutum ne wanda yake wayayye amma canzawar irin wannan ɗabi'a yake cewa sai ta fusata ne wa ahafa bani hu'ulu ɗiba'ihi jirkitar ɗabi'arsa wa ahafa bani sai ta fusata ni hatta kiltu ugulibu lahu fil kalam har na kusa wato na kausasa masa dangane da magana wa alsa'uhu bi humatil malam na kusa wato na halbe shi da ƙari wanda yake na zargi huma wato shine ƙari sawa'an na kunama ko ma na menene fata bayyana milla mahati naziri sai ya gane dangane da kibtawar idona ma khamara khadiri abin da ya jirkita tunanina ma'ana ya gane cewa raina ya ɓaci dangane da rashin cin abincin nan da ya yi faƙala sai ya ce ya ba'i fasika bi ahalil miƙa ya wanda yake mai raunin amincewa dangane da ma'abuta soyayya addi ya ce ka ƙetare amma a ɗartahu balaka game da abin da ka ɗarsa ma zuciyarka na mummunan zato game da ni wasta mi'i ilayya sauraranni la'abalaka la'abalaka ma'ana ba ka da wani mahaifi wanda yake ɗa an gane ko ma'ana wannan kalma suna yin ta kamar muguwar addu'a ce amma ba sa nihi ma'anar abin da ta ƙunsa idan aka ce la abalaka ma'ana kamar dan hausawa da suke cewa in har ba kai abu kaza ba kai ba ɗa ba ne ba an gane ko wastami ya ce sauraranni la abalaka in har baka saurara ba kai ba ɗa ba ne faƙultu sai na ce hati amshi ya aka turahati ya aka turahati ya ma'abucin ƙaryace-ƙaryace faƙala sai ya ce ilam kai sani anni bittul barihata jiya ni na kwana halifa iflasin ina ma'abucin talauci an gane ko ina ma'abucin talauci wani jiya waswasin ina abokin shawara na wasi-wasi falamma qaballailu nahbahu lokacin da dare ya biya bukatarsa ma'ana kenan ya nada kayansa asuba ta biyo baya wa gawwara subuhu shuhubahu wato asuba ta fakar da shuhubahu taurarinsa ya ce gadautu sai na yi jijjihi waƙatar ishraq a lokaci na hudar rana ila ba'adil aswaki izuwa sharan kasuwanni ma'ana izuwa wata kasuwa daga cikin kasuwanni mutasaddiyan ina mai bujurowa lisaidin ga farauta yasnahu wadda ke gabatowa au hurrin ko kuma wani ɗa yasmahu wanda zai rangwamta ma'ana ya mai kyauta a lokacin nan ya ce fala habtu biha tamran sai na ga dabino a wannan kasuwa qad hasuna tasfifuhu jera shi haƙiƙa ya ƙayatar wa ahsana ilaihi masifuhu zamaninsa na rani wa ahsana ilaihi lalle ya kyautata ma wannan dabino domin kasancewar rani yana ɗaya daga cikin abin da ke sanya dabino ya nuna da kyau saɓanin wanda yake na lokacin damana ko kuma wanda yake yin ‘ya'ya a lokacin sanyi domin na lokacin rani ya fi kyau shine ya ce wa ahsana ilaihi masifuhu zamaninsa na rani wa ahsana ilaihi ya kyautata masa fajama'a ya hada alatta haƙiƙi a bisa tabbatarwa safa'ar rahiki ma'ana tacewa irin ta abin sha wanda yake tacecce ko kuma ka ce tacewa irin ta giya wa ƙunu al'aƙiƙi wato da ja wanda yake irin na tsakiya ma'ana wai da bilan ya haɗa irin wannan sifa in an sarrafa shi an yi giya da shi to giya ce za a samu tacicciya domin dabinan ya nuna da kyau sannan kuma za ta yi ja ta tsima wato irin ja wanda yake na tsakiya al'aƙiƙ wato ita ce tsakiya wa ƙubala tahu ya ce gabansa gaban ke da jeren dabinan liba'un yake cewa akwai dakashi kad baraza yace haƙiƙa ya fito kal ibriz al asfar yanda kasan zinari wadda take mafi rawaya rawaya alliba wato shine dakashi dakashi ai sananne ne in dabba ta yi sabuwar aihuwa nono wanda yake mai kauri sai a tatso shi sannan sai a ringa soyawa har ya zamanto wato nau'i wanda yake na abinci shine ake ce masa dakashi wa qubalatahu yace gaban jiran dabina liba'un akwai dakashi kad baraza hakika ya fito hili kal ibriz al asfar yanda kasan wato zinari al asfar wadda take mafi rawaya rawaya wanjala fil launil muza'far ya bayyana a cikin launi na irin abin da aka rina shi da za'afaran za'afaran wani huri ne wanda ake rini da shi mai kanshi yace fahuwa yusni ala bahihi yake cewa shi wannan dakashi na yabo a bisa wanda ya dafa shi bilisani tanahihi da halshi na kai matuka a wajen yabo wato wai shi kan shi da kashin saboda kyawun da yi yabo yake ga wanda ya dafa shi wani sauwibu ra'ayin mushtarihi yana daidaita ra'ayin mai sayen shi yana cewa ni na fi dacewa ka saya don ƙalla ka samu daka shi wanda yake kyakkyawa sama da ni walau na kada habbatal kalbi fihi ko da zai bada ko da zai hallanta ƙwayar zuciyarsa dangane da sayensa ma'ana wai ko da zai ɗauki zuciyarsa baki ɗaya ne ka don a bashi wannan dakashi ya ce fa fa'asaratni ash-shahawa bi ashqaniha wato shahawa sai ta ribace ni ta daure ni bi ashqaniha da igwanta lafazin ashqan jam'i ne na shaqan wato ita ce igiya an gane ko fa'asaratni yace ash-shahawatu bi ashqaniha shahawa sai ta daure ni wato bi ashqaniha da igwanta wa aslamat aimatu ila sultaniha yake cewa kwadai sai ya miƙa ni ila sultaniha wato izuwa sarautarta lafazin al'aima wato shine kwadan madara duk lokacin da kake kwadai na madara shine ake nihi da al'aima ila sultaniha wato izuwa sarautarta ma'ana sai yanda ta yi da ni balle da ta cewa fa baqitu sai na wanzu a hayar min babbin mafi ɗimuwa dangane da damu wa azhala mafi gushewar hankali min sabbin game da mai bege la wujida ma'ana wai mai bege ma na fi shi gushewar hankali la wujida ya ce babu wata wadata yusilini yusiluni wadda za ta sadar da ni ila lailil muradi zuwa samun abin nihina wala zatilis diradi wato da jin daɗin haɗiyar wannan kilishi da wannan dabino an gane ko alwujud wato shine wadata mai Allah yake cewa askinuhunna min haisu sakantum min wujdikum alwujud ita ce wadata shine sai yake cewa wala kadama babu wani diddige yubawi ne wanda zai miƙa mun wuya ala zahabi yake cewa izuwa tafiya ma'ana babu yadda zan iya in juya ma'ahurqati liltihabi yace tare da kuna ta yake cewa iltihabi shine ƙunuwar zuciya ma'ahurqati liltihabi yake cewa tare da ƙunuwa ta aliltihabi shine kuna na zuciya lafazin aliltihab shine haɓaɓɓakar wuta allahab shine bakin wuta iltihab wato huruwarta yace lakin yace sani dai hadani alqaramu yake cewa kwaɗai shine ya kura ni wa sauratuhu da tsanantarsa wa sababu da yunwa wa fauratuhu yake cewa da tafarfasarta ala an antaji'a a bisa da na kayi kiwo kulla ardin a kowace ƙasa wa aqtani'a na dangana minal wardi wato dangane da gangarawa mashaya bibardin wato da ruwa wanda yake diddiga albard wato shine ruwa wanda yake diddiga an gane ko shine sai yake cewa falam azal sahabata zalikan nahari ban gushe ba tsawon wannan yini lafazin sahaba asali shine gilgije suna amfani da shi idan suka ce sahabata sahabatan nahari ma'ana tsawon yini baki ɗayansa kenan shine yake cewa falam azal ban gushe ba sahabata zalikan nahari tsawon wannan yini udili da luwi ilal anahari ina zira gugana zuwa ƙoramu wa hiya la tarji'u bi billah ba ta dawowa da wani danshi wala tajlubu ba ta janyo naqa gulla abinda zai kashe kishirwa gulla kar mu manta tuntuni ya gabata a cikin makama ta farko shine tsananin wato kishirwa yake cewa au adiban yake cewa au adiban